الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقوى مسلمين نعم نسلم على الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake dawo da mu da Allah ya samu dace. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من عسى الله بقلب سليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهزني يوم يبعثون har yanzu annabi ibrahim salam ya ci gaba da addu'a yana ta ya ubangiji kada ka tsaskasta ni ranar da za a tashi wato al'umma to shi dai ya faɗi haka saboda dama komiyan da ubangiji haka ake so koyarwa ne irin na annabawan Allah komiyan da ubangiji ya amince da kai komiyan da ubangiji ya maka alkawari to su ba sa daddara ba sa jin a ransu shi kenan ai Allah ya riga ce zai mun kaza to magana ya tsare a'a su kullum suna dagewa suna roƙon Allah kamar babu wani alkawari tsakaninsu da Allah don su koyar da kai cewa duk yanda ka zama a gurin Allah duk ibadanka duk ƙoƙarinka to karka ji cewa kai ɗin nan ka samu amincewa cewa baka da matsala a gurin Allah subhanahu wa ta'ala duba wannan annabi ne wanda aka kira shi khalilur rahman amma kuma ku ji yadda yake roƙon Allah kare kaskasta shi a ranar kiyama kaskasti iri-iri ne akwai kaskasti na kai mutum wuta Allah ya sauwaka ita ce mafi muni akwai kaskasti na sauke makami a maka ritaya ko a maka a rage ma mukami a mai a dawo da kai ƙasa wannan ma kaskasti ne akwai kaskasci na gaya maka wata magana wata kalma kwaya ɗaya idan aka gaya maka ma kawai to kana ganin a mukaminka ya ci baya to duka suna tsoron waɗannan shi Allah subhanahu wata'ala shi ne ubangiji don haka shi abun tsoro ne a gurin kowa saboda shi yana iya hukunta duk abin da ya ga dama a duk lokacin da ya ga dama la yus'alu amma ya fa'alu wa hum yus'alun zai iya aikata abin da ya ga dama ga kowane ne to kowa bawansa ne tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har baya duk bayansa ne saboda haka inda duk ya ga dama haka zai yi dan haka dan ya ce zai yi kaza to kawai kai dai kai kokari ka makale kana ta neman taimakonsa duk da dai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce yau mala'ikulullahu nabi'a to ka gani kuma Allah ba zai kaskasta annabawa ba amma dai annabi Ibrahim yana roƙon Allah karya kaskasta shi ran da ya tashi mutane domin ya musu hisabi yau malayan fa umalu ranan da dukiya ba ta amfani wala banun ya'ya maza ba ta amfani an ce ya'ya maza ne saboda maza su ne masu ƙarfi su ne masu zuwa su kare ake saran za su zo su kare wa ubansu duk wani damuwa da duk wata fitina da ya shiga shi yasa namiji yake mutum mutane suka fi son su samu 'ya'ya maza saboda suna ganin wayannan su ne kaman garkuwa za su a taya su aikin ƙarfi in sun yi rauni za su taimaka musu in dai masu albarka ne sannan kuma ko da wani abu za a taso musu da shi to 'ya'yansu za su tsare musu saboda sun yi ƙarfi to 'ya'ya mata kuma su an san su mafi yawanci dama an san su rauni ne su kuma ba su zama tare da mutum mafi yawanci duk ana aurar da su ne su tafi gidan wani to yaushe za su tsaya su taimaka maka wani abu irin na kare gida ko kare wani fitina ko tashin hankali to shine aka ce ranar da dukiya ba ta amfani dama abin da mutum ke gadara da shi kenan ko baya da 'ya'ya in yana da dukiya akwai katta wanda in ya ba su kuɗi za su yi aiki ko ba haka ba sannan kuma to ko ba kuɗi kuma in kana da ƙarfafa ya'ya ko menene za su zo su tsatsaya su zazzare idanu akan harkan ka ko ba haka ba to su ne manya manyan abubuwan da mutum yake gadara da su to a can lahira ba su amfani shine yace yawma la yanfa'u malun wala bunun randa dukiya baya amfani ya'ya maza ba su amfani illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je wurin Allah subhanahu wata'ala da wankakkiyar zuciya wankakkiyar zuciya daga shirka baya bautan wani Allah wankakkiyar zuciya daga munafinci baya munafinci ya nuna imani alhali a koye ya koye kafirci wankakkiyar zuciya daga mugun kuduri akan Allah wankakkiyar zuciya daga mugun kuduri akan bayan Allah hadisi ya zo ta talatani laisa ba'dahuma shay'un min alkhair dabi'o'i biyu babu wani abu wanda ya fi su alheri shine husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadillah ka zama kana da kyakkyawan zato ga Allah kana da kyakkyawan zato ga bayin Allah Allah ka sa kyakkyawan zato tsakaninka da shi shi gafurun ne rahimun ne ra'ufun ne rahimun ne wadudun ne ka sa wannan kuma ka sa cewa za ka gamu da shi lafiya insha Allah amma fa in ka kyautata aiki sannan kuma ka kyautata zatonka ga bayan Allah kowa ka riƙe shi da zuciya mai kyau ka kyautata wato soyayyanka ga mutane alhalku kulluhum ibadullah فأحبهم إلى الله أنفعهم لعباده منذ صلى الله عليه وسلم cewa bayi dukkan su jama'a dukkan su bayin Allah ne kuma wanda Allah ya fi so cikin mutane wanda suka fi amfanan bayin Allah su Allah ya fi so bukarin kana karuwa a gurin Allah ne daidai da yanayin yawan amfanan ka da kake wa bayan Allah ta kowace hanya kana amfanan su ne ta hanyar dukiya kana amfanan su ne ta hanyar ilimi kana amfanin su ne ta hanyar shugabanci to duk kowane ɗaya daga cikin wannan in kai don Allah kuma mutane suna amfanuwa da kai to za ka zama abun so a gurin Allah subhanahu wata'ala mun dai ba ku manta ba mun kawo kissan wannan sahabi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yace duk wanda yake so ya ga dan aljanna ya kalle shi ko to sai ga shi aka je gidansa aka wani sahabi ya bi shi ya je zauna a gidansa wai dan ya ga wani irin ibada yake yi har ya samu wannan mukami sai ga ashe ya je gida kawai ya in ya sallan farillansa ya tafi gida in shafa da wuturinsa ya yi ya ci abinci ya kwanta kawai ya tabbacinsa da safe a zo a yi sallan asuba kwana uku bai ga canji ba ya ce kai bawan Allah na fa biyo ka ne gaskiya ba mun bata da mahaifina ba ne na biyo ka ne dan ga irin abin da kake nema in rinka yi na ji annabi yana can ana son a ga dan aljanna a kalle ka yace to haka dai nake ba wani canji sai dai ni tun da nake ban taba kwana da ba da bakin cikin bacin ran wani ba ban taba kwana zuciya ta tana kulle da wani yaya dan yi da wani yaya wani wani yaya wani wani wani yayi kaza wani mutu duk wannan baya cikin raina nakan kwana ne bi kalbin salim da lafiyayyen zuciya ko wannan amfanin fa ba naka ba ba ma na mutane ba ne amfanin nasa ne na ɗaya ya samu lafiya na biyu ga kuma wannan babban gara ɓasa ma cewa an masa albishir ɗin aljanna fa duk wanda ya zauna da kalbin salim bai amfani kowa ba ya amfani kansa ne in dai ka zauna zuciyanka lafiyayya za ga baka da hawan jini baka da ciwon abubuwa dai da yawa cuce-cuce za ka rabu da su saboda ka zama kai mai lafiya duk wanda yake tare da mugun kuduri da mugun gilli bacin rai to shi yana cikin azaba Eh, yana ganin eh, kamar shi shi shi koda ne ya mallaka to shi yana cikin azaba ne saboda shi kansa yana azabta kansa da kansa amma da ya warwa da zuciyarsa ya zama zuciyarsa lafiyayya bata da matsala to da shi sai ji yana cikin ni'imar Allah subhanahu wataala babban ni'ima ce lalle mu yi kokari mu samar wa kanmu da wannan ni'imar mu za mu yi kokari mu samar wa kanmu domin Allah yana ba wa mutum amma sai ya nema wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai ce mene kada aflaha man zakkaha a ce anta allazi tuzakki nafsaka eh fa zakkiha anta bi nafsika ijtahid fi an tuzakkiha kai kokari ka tsarkake zuciyanka to tsarkake zuciya shine suka ce daga hikidu mugun kuduri da mugun kulli kamar na hassada kamar na kwace kamar na keta kamar na son girma kamar na son mulki kamar na son duniya kamar na ga sunan dai abubuwa ne da yawa wanda duk cuta-cuta ne na cikin zuciya a zuciya suke to ba wanda zai je lahira sai wanda ya je da zuciya lafiya bayan an kawo waɗannan abubuwa ga baki ɗaya ya ce ƙalbin salim ɗin nan iza salumatil qalbu iza salimal qalbu salimat jami'ul jawari idan zuciya ya zama ya samu lafiya to duk gaɓoɓi ma za su samu lafiya in zuciyanka ya kyautatu to gaɓoɓin duk za su samu lafiya sai ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa inna fil jasad mubga idza saluhat saluha al jasad kullu akwai wata yar tsoka a cikin jiki yar karama ce amma tana controlling din jikin idan ita ta yi kyau to jikin duka dukkan sa sai yi kyau wa idza fasadat fasada al jasad kullu idan ta baci jiki duk ya baci ala wa qalb ita ce zuciya dan haka shi annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa sai wanda ya zo wa Allah da zuciya wadda take lafiyayya daga wa'annan cuce-cucen zuciya nan
وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين nan wa'uzlifat jannatu to idan aka je lahira a lokacin shi kenan sai a kusanto da aljanna lilmuttaqina ga masu tsoron Allah uburrizatil jahim a fito da wuta lilgawina saboda kafirai na'am
وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون
وقيل لهم سيكم أعتي وكافري أين ما كنتم تعبدون من دون الله to ina abubuwan da kuke musu bauta wanda ba Allah ba wanda kuka ce alloli ne kafin a fara misali ya kamata su zo kowa ya ware nasa bayin Allah ya ware nasa su ma waɗannan gumaka da kuka mayar da su iyayen gidinku su ma su ware nasu ina abin da kuka kasance kuna musu bauta da sunan wai kun mai da su iyayen gidinku min dunillahi wanda ba Allah ba hal yansurunakum shin yanzu da su zo su taimaka muku gashi kun zo wannan yanayi ne wahala ai yanzu ne kuka fi bukatan su kuwa sai su zo su taimake ku su kare muku azaba aw yantasiruna ko kuma su kansu za su iya neman taimako wa kansu su ma a tserar da su domin mutum in ma ne taimakon ne to ya fara taimakon kansa tukunna ko ba haka ba in ya taimaki kansa sai ya taimaki wani to su kansu za su iya taimako mu gani su zo mu gani za su iya taimakon kansu balle har ma su taimake ku na'am
وكبكبوا فيها هم والغاوون sai su yi tsit ba wata amsa saboda gumakan ba sa magana kuma ba za su kullo ba kowane shaidani ya yi shiru ya miƙa wuya ga girman Allah subhanahu wa ta'ala shikenan a lokacin ne za su yi nadama cewa ashe sun bauta wa abin da ba zai amfane su ba wa kuktibu saboda haka sai a jefa su fiha cikin wuta hum su kafiran walgawuna da waɗanda suka ɓatar da su suka halakar da su duk ga baki ɗaya za a jefa su cikin wuta ga baki ɗaya gumakan hum gumakan walgawuna da wanda suka halaka su waɗanda suka bi gumaka ɗin وجنود إبليس وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس da rundunar Iblis duka wato waɗanda suka bi shi daga mutane da aljannu da shaidanu ga baki ɗaya za a haɗa su a kifar da su a cikin wutan jahannama malamai sun ce cikin wannan kalma ta kubu kibu kawai ya ishe ka razani cewa wato wani babban al'amari ne ne firgitarwa sai a kikkifa su a wutan jahannama domin an ce kafiri ba a tura shi wato jahannama da kafafunsa a'a ana tura shi an ɗaɗɗaure shi da sarƙa an yi komai ana ingizan ƙeyarsa ana tunkuɗa shi da ƙarfi yana cikin tafiya sai sarƙa ta zarge kafafunsa sai a tilje shi sai ya kifo akan hancinsa da bakinsa sai a ja shi haka za a sa shi a cikin wuta sai za a ja kafiri ne akan fuskansa a kai shi wuta Allah ya tsare mu na'am
قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين قالوا sai kafirai su faɗa wato hum wahum fiha yahtasimuna alhali suna ta husuma a cikin wuta da kafiran da waɗanda suka bauta mu da waɗanda su kafiran suka yi bauta ko kuka ja mana tsiya sai wallahi ku ne sai kaza kaza ana rigima ana hayaniya sai su ce tallahi mun rantse da Allah tallahi rantsuwa ce irin ta mamaki ba a yin ba a yin ba a yin ta sai lokacin da aka sha mamaki eh mun rantse da Allah in kunna lafi dalalin mubin wallahi muna cikin bata mabayyani mu ne ba muka cuci kanmu in na sauwikun ga rabbil alamin lokacin da muka dauka da ku da ubangijin talikai daidai ne muka rinka girmama ku muna muku bauta yau gashi mun zo mun ga ashe ku shirmen banza da wabi ne kun bata mana lokaci kun halakar da mu نعم وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا با أبن دي حلقة دمو إلا المجرمون سي شيطان شيطان yake zuwa yana mutane wasu wasu ya rinka cusa musu aƙida mara kyau ta kafirci in ka ga mutum ya halaka shaidan ne ya halakar da shi ko shaidanin mutum ko shaidanin aljannu shaidanun aljannu kuma su ne 'yan aikan su ne masu aikan shaidanun mutane su yi musu wasu wasi su kuma su je su isar da sako kaman boka da 'yan kore haka tsakanin iblis shaidanun mutane shaidanun aljannu suke da shaidanun mutane mutane su ne 'yan koren shaidanun aljannu su ne za su je su isar musu da sako zo su yi musu wasu wasi a zuciyarsu ka san yanzu mutane mafi yawanci san duniya ya sa sun halaka yauwa idan mutum da zai zo ya ce maka yana da damuwa kaza ko kaza kaza ka ce to ai sai a karanta sunan Allah kaza sai ce kawai sai ka ga ya tashi ya ce muna son masu gani sosai akwai wasu suna nan shaidanu mujirmai sun kwanta a cikin al'umma su kullum sun ɗauki matsayin Allah sun naɗa wa kansu na tsin kayan gaibi yawwa su buga ƙasa zanen su janan su ce maka ai kaza ne mun gani kaza kaza kaza kaza kaza yau za ka samu kaza ko ba za ka samu kaza ba ko kaza ya same ka ne saboda kaza to duk dai wannan ya tabbata cewa bata ne halaka ne sun malaman musulunci sun ittifaki irin wannan hanya hanyar halaka ne kan kuma ka baka ce to malam ai yana dacewa a wannan magana yana dacewa daban fa maganan Allah ya yarda da abu daban an gane wasu abin da yake halakar da su kenan ai abin ko yana dacewa to magana yana dacewa daban maganan Allah ya yarda da abu daban yawwa in ba dan haka ba inda dacewa yakan sa abu ya zama mai kyau in ka ci naman alhanzir za ka koshi ko ba za ka koshi ba za ka ji mai ko ba za ka ji mai ba za a yi farfesu mai daɗi ko ba za a yi ba to wannan ya sa ya zama halal ya zama halal ba don haka dacewa daban kuma eh, yardan Allah da abu daban saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wajen boka kuma ya gaskata shi to Allah ya la'ance shi ko ba zai karbi sallansa ba ma- wajen na- na- na kwana arba'in saboda haka mutane su mai da hankalin to duk wannan iblis ne yake wannan kana zuwa shikenan dama da yan koransu su shedanin dama eh, suna wahayi wa juna shayadin aljinni wal insi yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura shine har suka kawo wai annabi ibrahim da wani zobe ne ya mallaki annabi suleiman da wani zobe ne ya mallaki al'umma shaidanu suka rinka tusa mutane wannan akwai wani sirri kaza kaza wanda da shi yake mulkin mutane kaza kaza kaza kaza to allah dai subhanahu wata'ala ya ce wannan kafirci ne وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر to don haka irin wayannan abubuwa sun zo sun yaɗu tsakanin al'umma tun tuni dama akwai su tun annabawan baya akwai wayannan surkullan da wannan buge-bugen da wannan dube-duben to ya zo ya yaɗu a tsakanin al'umma wani ta hanyar ke aljannu wani ta hanyar mm, tau- wani taurari duka kuma taurarin sun tsaya ne a matsayin shedanu yawa kana zuwa dama annabi sallallahu alaihi wasallam ce kowannen mu yana da shedanin sa kowa nan yanzu yana da nashi yawa yana raka ka yana zuga ka aka ce har kai ya rasulullahi ya ce hanni amma Allah ya taimake ni nawa ya musulunta yawa to shi wannan shedanin naka shine dan kore sai ya je ya samu da- yana ma dama yana tare da babban oga shedan to shi kenan shi boka an ba ya samu wani surkulle ya samu wata hanya ta yin magana bokan ma fa wannan sai irin wanda suka iya bokancin sosai akwai bokayen ƙarya wanda su ba abin da suka sani illa ƙarya tsaban ƙarya ne kawai eh wai sai ma barka da zuwa yayi zurgun ne buga ne ya buga ne ya ce ma kaza kaza kaza shikenan to wannan asalin wannan bokan ƙarya ne zunzurutu amma akwai bokayen ilimin bokanci to ana magana ne akan bokayen ilimin bokanci sun san hanyar da za su haɗu da shaidanu su yi magana da su shi kuma shaidanin yana masa kurkura a kunnensa yana gane abin da shaidanin yake gaya masa wannan karkaran tasa to shi kenan shi wanda yake naka din wanda yake tare da kai yana kallon ka yawwa gaskiya yanzu al'amarin nan sai na je wajen bokawa ne ko da yake ma boka yanzu sun canza suna wai malam wani sai a ce malam wani to wannan sharri ne wa addinin musulunci da malanta kowa ma ya zama boka ma malam matsafi ma malam kowa ya ce malam ya kamata kowa a kira ne da inkiya ne ko ba haka ba kowa a kira shi in za a ce boka a ce dan je wajen boka na in matsafi na ne a ce dan je wajen matsafi na to amma an san abun ba yardan Allah ba gaskiya bane ba kuma daidai bane a addini dan haka ba wanda zai so ya ji dan je wajen matsafi sai a ce a'a wanda ka kafurta to amma ya ce wajen malami fa kaga magana shiru kenan kamar an je wajen abin kirki to shi kenan sai zan je wurin wani kawai gaskiya da wannan abun sai su wani shi kenan shi wannan shaɗanin kan na je ku taso daga gadon maiwa ku zo ku sauka a kan madaki ka sayi tsire ka sha shayi ka ci masa yana kallon ka ka taso ka zo ka rasa mota ka tsaya sai wajen karfe shida na yamma yana kallon ka ku taho ku taho ka bi wajen yar uwarka yana kallon ka sai kun gama komai sai a tattaro sai a tabo bauchi kuma in a bauchi yake kenan in kuma za a wuce dasne ko toro ko ina ne in a can yake sai a tafi can shikenan yana zuwa shedanin ya zo shi kuma shedanin sa ya ga ya kago shi kenan shedanin sa a kun zo da wani ne eh kaza kaza kaza yace jira jira jira a waje ba mu son ganin ka tukunna shi kenan kai zai ajiye ka a waje ba su yi izini ba sai ka shiga tukunna to shi kuma wannan shedanin sai ya je bai da bayani ma dan uwansa shedani ai wane ne dan wane na gari kaza uwarsa ita ce wane ubansa shine wane ga halinsu ga halinsu ga yadda ya tashi ga menene kuma lokacin da zai zo ya tsaya a kafin madaki ya ci tsire ya sha fura in fura kasha ya sai menene biya faɗa ya rasa mota da wuri sai da aka zo su cike shi kenan to sun yi izini shigo zai ka shigo da shi za a ce wane dan gidan wane a'a inna lillahi wa inna ilaihi a kana mamaki ne ba babanka shi ne wane ba mai sayar da kaza wa inna yana gani da lokacin da za ka zo nan ma ai muna ganin ka ba sai da ka tsaya a kasan ma da ki ka ci tsere ba ka shakura har ka daɗe ba ka samu mota ba ce wallahi haka aka yi malam shi kenan daga lokacin kuma an gama da kai kenan gaba daya abin da aka faɗa yarda za ka yi saboda haka shaidanu su suke halakar da mutane to shine su a nan suke faɗa suke cewa wa ma aballana illal mujrimuna ba wanda suka faɗaɓatar da mu sai shaidanu shaidanun mutane da shaidanun aljannu na'am فما لنا من شافعين وما لنا من شافعين ولا صديق حميم wa ma lana min shafi'in yau gashi ba mu da wasu masu ceto dama wanda ake ceto mumini to su ba muminai bane balle a samu su samu wanda zai cece su wala sadiqin ba mu da wani aboki hamimin mai kare mana cuta yau babu mai taimakon mu nan
فلو أن لنا قرة فنكون من المؤمنين falau anna lana karratan ina ma a ce za mu samu dan komawa duniya ka da ce mu je mu himan fana kuna min almu'minina mu canza mu dawo mu zama mu'minai Mm.
إن في ذلك لآية Mm.
وما كان أكثرهم مؤمنين inna fi zalika kun ga cikin kissan annabi ibrahimu da yanda ya zama hanifan da yanda ya zama mutumin Allah ba ruwansa da bautan wani Allah to akwai aya ga dukkan mutane ya kamata a ce sun yi koyi da shi a cikin irin wannan imani nasa wa ma kana akasaruhum amma mafi yawancin mutane ba su kasance mumini da masu imani ba duk yanda muke karanta musu ayoyi muke musu bayani sai ka ji mutum wani ya kawo masa wani tawili rabu da su da Allah irin wayannan ba su san asalin ilimi ba ba su da sirri shi yasa suke ta wayannan maganganun haka za su faɗa bokayen ku haka za su ce mu "Ai, ba su da wani sirri ai yasa suke ta wayannan maganganun mu da muka san sirri mu mun san kaza kaza haka san sirrin da zai kai ka wuta Eh, ba wani sirri illa yarda da Allah shine ubangijinka shine mai komai shine mai ba da komai ka koma gurinsa ka roƙe shi da sunayensa da ya yarda da su da asraru irin na addu'o'in da Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su wannan shine asalin abin da zai tserar da kai ba ana addu'a ba addu'a tana da muhimmanci tana da kyau amma addu'a ana yi ne don a nemi yardan Allah Allah ake kira bukatun a tura wa Allah subhanahu wata'ala a yi tawassuli da salatai da sauransu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bukata ta biya na alheri amma duk bukatun da bata biya ta wannan hanya ba to bukatar banza ce gara ma ka watsar da ita na'am domin za ta iya biya amma kuma za ta kai ka wuta za ta iya biya amma kuma za ta zama ba za ka taɓa yin abin da zai amfani musulunci ba kai kanka ba za ka amfani kanka ba an gama da kai kenan ka lalace eh an ba mu wata kissa wanda ta shahara a Najeriya cewa wani dan acaba sai ya ga wani mutum ya zo da wata rantsatsiyar mota gidan mai mota mai tsada irin ta miliyan biyar miliyan kaza din nan sai ya zo ya tsaya shi wannan zai sha mai dan acaba zai sha mai sai ya ce yanda ake gaya mana sai ya ce Allah kai mu madamacin wayannan to shi dan shi wannan ne mai rantsatsiyar motan ya ji shi sai ce me kace me kace saurayi ta ce a ina da ya dan magana na ne kaza ce a na ji abin da ka faɗa kace wai Allah kai ka madamacin mu ko yace to ni kuma wallahi irin wurin yana kai ne nake sha'awa inda zan samu yanayinka yanayinka ya fi ban sha'awa shi Allah ne gida ya ce sosai kuwa ka san yanayin da nake ciki halin da nake ciki ba da ka so ka zama irin ka samu irin makamin da nake ciki ba ne gida haka ce kwarai da gaske sai amma zo in kai ka wani guri in dai ka amince kar ka tsorata ce to ya ɗauke shi ya tafi da shi wurin da suke tsafe-tsafensu ya ga irin abubuwan da suke yi na tsafe-tsafe iri-iri masu muni ya ce masa ban san zan kai kaina wannan yanayin ba da kaɗan da kaɗan aka ja ni kuma gashi yau na sa ƙafa na ba daman in dawo baya dawowa baya don halaka ne shikenan ya ɗauko shi ya dawo da shi ya ajiye shi a inda ya ɗauke shi ya kawo wasu kuɗi masu ɗan tsoka ya miƙa masa ya ce to ka nemi ka tsaya inda Allah ya ajiye ka ya fi maka alheri saboda haka kai neman neman tanɗe-tanɗe kan kwaɗayi neman galmi-galmi neman daɗi-daɗi to wallahi ka yarda da talaucin da Allah ya barka a kansa in dai ka san imanin kana nan zuciyanka tana nan daidai amma in baka mai da hankali ba sai an kai ka cikin mutanen da suke tsotse naman mutane suna cinyewa Allah mai haƙuri ne ga al'umma mu yanda ta lalace kenan Allah ya tsawaka saboda haka shi yasa muke ta gargadin mutane wannan bokanci bokancin da ake yi wallahi in baku gaje botun bai guje shi ba zai je ya fada wani mummunan yanayi shi da kansa ya zo ya gane cewa ya shiga wani yanayi mutane da yawa suna zuwa wurin mu suna kawo mana labaran abubuwa da suke faruwa iri-iri akwai wata mace ma da ta taba zuwa gidana na ni na dauka ma da yake muna samun ss da yawa ncid da suke suke zanzar zagaya mu muna dan gaggane su ai ina dauka ma ita ma ko ss ne ko yar jarida ne ta zo tana ta tambayoyi dai akan wasu abubuwa nan ma tana maganar ɗariƙa ne ta ce ta haɗu da wane ta haɗu da su wane suna bayani a kaza kaza na ce to duk wannan bayanin da suka miki wannan ƙarya ne ba ɗariƙar shehu tijjani ba ne abubuwa gaba ɗaya masu na cewa ai wajen su wane mutane da yawa ta je wajen su wane ce duk to su ne me mukamin su a ɗariƙa kin ji wani sunan su a matsayin wasu malamai ko shehunne ko wani wani wani mukaddami na kirki a ɗariƙa ai sun ce mata gashi gashi gashi gashi sun fa abubuwa dai masu muni in kana jin labari ba daɗin ji shi yasa muke yakan waɗannan mutane kar ku ji mun cika magana suna batawa shehunan bayan Allah wannan hanya tasu fasikai bokaye ga sunan dai wasu ma ga su dai kamar matsafa ma dai ga sunan duk sun zo sun makale a ƙarƙashin tutan waliyan Allah na kirki suna bata musu mutunci suna isar da mummunan sharri da sunan bayan Allah Allah kuma zai tona asirinsu duk wanda ya koma gindin waliyin Allah don ya ci duniya sannan kuma ya rinka wato munanan abubuwan da ya san waliyin Allah nan yana yaƙan wa'annan abubuwan kuma yana yana tukiya yana gaya mutane cewa hanyar kenan to wallahi tallahi ya ci amanan waliyan Allah kuma Allah ba zai bashi ba mun tabbatar da wannan tabbatar da wannan saboda haka abubuwa da yawa muna jin su muna ganin su muna samun labaran su jakadu ma muna da su wanda suka shiga wurare daban-daban da abokin state ba a Najeriya iri-iri wanda suka gaggano mana sirrin irin wayannan mutane saboda haka cike muke da sanin abubuwa don haka in ka ji muna magana ka bar mu kawai in ka zo sai mu lissafa maka in ma kana da wani layi sai mu ɗauko maka layin ka mu gaya maka kuma ƙarshen layin naka wanda haka mu mun tsaya ne sai mun tace abu mun tsarkake shi mun fita mun kukuta a wurin Allah subhanahu wata'ala kuma mun samu albarkan bayin Allah wanda suka kafa hanya ta Allah ta gaskiya don haka muke yi ba ma tsoron kowa ba abin da zai faru illa yardan Allah illa nasara saboda wasu miyagu kawai sun je don duniyansu suna ɓata hanyar Allah ka tuba ai an san waliyan Allah an san bayan Allah shekara talatin kawai baya ka yanke ka je ka gani wane ne cikin bayan Allah mutanen kirki wanda suka gabata wanda suka rarrasu daga shekara talatin zuwa can baya wanda suke da irin wayannan halaye da wayannan ɗabi'u din ko shekara kai ka san shehunan malaman ɗariƙa da suke bauchi suke zaune a baucin nan manya-manya wanda suka rayu irin su malam ali kofar rod irin su malam dan umma irin su shek malam na ta'ala irin su malam namu irin su ga sunan dai su malam buba kowa ya san su su malam barau su shek aminu da sauransu kaji suna irin wannan abubuwa in ba ka halaka ba ma yanzu za ka saurari mutum don ya kama irin wannan shirman da aka mai da hankali kuma na mutane za su gani na fi damuwa da bangaren mu mutanen mu wani wani layi daban wancan duk su je su yi ta yin abun su dama ba layi na bane an gane na'am
وإن ربك لهو العزيز الرحيم wa inna rabbaka ka sani ubangijin ka lahu azizu wallahi shine mabuwayi ar-rahimu wanda yake mai jin kan bayansa mabuwayi ne ba wanda ya buwaye shi buwayanka tsayawa a hanyar Allah buwayanka kenan in kana son ka zama ka buwaya a duniya ka buwaya a lahira eh wanda wai ake cewa menene an buga an barka ko yawwa to kana son ka zama an buga an barka tsaya a hanyar Allah duk wani shedani za ka yi za ka ga bayansa za ka yi maganin sa in dai akan hanyar Allah ka tsaya saboda me Allahu shine al-azizu mabuwayin da ba mai buwayansa to idan ba mai buwayansa wanda yake karkashin rumfan Allah wanda yake karkashin abinda Allah yake so ba mai buwayansa ba mai rinjayansa duk wanda kaji ana cewa waliyan Allah nan sun buwaye ne sun an buga an basu ne saboda sun tsaya akan hanyar Allah car shi yasa wani bawan Allah ke cewa karamatun na taqwa na am wattiqamatun karama yanzu duk ta kare sai ta tsawa sai istiqama su ne manya-manyan karamomi da karamomi ana yin su ne lokacin babu kayan basure sai abu ya bayyana na ban mamaki ko idan shekara kamar dubu ne ko ɗari da suka wuce idan wani wani bawan Allah ya yi maka magana daga daga daga Bauchi ka ji a a Saudiya ko ka ji a Kano sai a ce ka ji karamin wani bawan Allah ko ba haka ba yanzu wayan talauza ma da hansa wayannan sun kare an gane yanzu kawai takawa da istiqama ita ce karama haka shehu ya faɗa a cikin kashifin ilbasi shi ma ya ce takawa da istiqama ita ce babbar karama shehu ya ce baya haila ya ce lam ahid ban taɓa yin haila ba hailan waliyan Allah shine karama nuna karama kai kokarin nuna gaske bai yi ba saboda haka wasu abubuwa duka sai dai ya zamanto daga ababen mamaki wanda Allah zai bayyanar da shi ba tare da wai shi yayi niyan ya nuna kaza ba sai da abin ya faru haka ba tare da yayi niyan ya nuna mutane ga kaza ba dan a san mukamin sa ba a'a shi ya ce bai wannan ba karama shine takawa da istiqama kuma wallahi duk babu karama da ta kai takawa da istiqama ka zama dai kana kan hanyar Allah kyar kuma kana tsoron Allah ban ce muku ni ina tsoron Allah ko ina kan hanyar Allah car ba ina fata dai Allah ya sa ina cikin masu tsoronsa kuma ina kan hanyar Allah car amma dole ne mu gaya muku gaskiya dan abin da aka tsora mu akai kenan kuma shine aikin shine tafsirin shine wa'azi mutum bai tsora ka kan hanyar Allah ba ma kun cuci junan ku ne ka ya kware ka ne kuma duk inda mutum zai gama gwalmade gwalmadansa ya je ya dawo ya yi kwale kwalensa sai Allah ya tona asirinsa dan kai yanzu in ya damfare ka ma ya ta nuna maka wasu abubuwa ba hanya madaidaiciya ba to ana nan in dai kana duniya kana karatu kana karatu ya kazo ka ce oh ashe suwa ne ashe zam ashe zambatan mu suka yi ashe suwa ne muna tuntan mu suka yi kaga lokacin girman sa ya girma ya kara ko kaskasci to kuma da gara ma a gaya ma gaskiya dan a kara girma a gurin ka kuma a wurin Allah a maimakon a gaya ma ba daidai ba sai ka zo ka faɗa ka ka shirye kuma ka gane cewa wannan mutumin ƙarya ya gaya maka ka kas- ya kaskasta har abada duniya da lahira kai ma kuma ka cutu to saboda haka Allah shine mabuwayi ba mai buwayensa ba mai buwayen jama'ansa arrahimu mai jin kan bayinsa na gari su kadai ne ya keɓe musu rahama a lahira nan
كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح nuhun إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون kaddabar qaum nuhin almursalina mutanen annabi nuhu sun ƙaryata manzanni aka ce a to ai annabi nuhu sun ƙaryata ya abin ya zo da jam'i an ce manzanni sai dalili shine duk wanda ya ƙaryata manzo kwaya ɗaya kamar ya ƙaryata dukkan manzanni ne na'am iz qala lahum mene akuhum nuhun lokacin da dan uwansa annabi nuhu ya ce musu ala tattaqun yanzu ba za ku kiyaye ku kiyaye saban Allah ba inni lakum rasulun ni manzo ne gare ku إني لكم رسول أمين ni manzo ne gare ku wanda yake amintacce wato Allah ya aiko ni ya yadda da ni ne ya yadda da amana ta shi yasa yace in zo in isar muku da sakonsa shi Allah baya ba da sakonsa sai ga amintaccensa sai ga wanda ya yarda da shi sai ga wanda ya yarda cewa amintaccensa ne in ba haka ba an ba mu maha'inci yaya shi yasa daga cikin ka'idodin tauhidi da sharuɗan imani akwai imani da manzanni kuma da imani da cewa su manzannin nan masu gaskiya ne da imani da cewa suna da amana da imani da cewa sun isar da saƙonsu in ba kai haka ba imanin ka bai cika ba wannan imani ta bangaren manzannin Allah kenan don haka duk wani manzo da Allah zai aiko amini ne amintacce ne ba a tuhumansa na'am fattaqullaha فقل الله وأطيعون to ku kiyayi saban Allah wa ati'uni ku bi ni na'am Ya riga cika. Ku ji- ku kiyayi saban Allah wa ati'uni ku bi ni na'am وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين wa ma as'alukum alaihi min ajrin ba na roƙon wani lada ba na roƙon wani, wani lada a gurinku akan isar da saƙon nan ba na isar da saƙon nan dan ina jiran ku biya ni wani abu bane o'o ni bukata ta kawai abinda na zo na gaya muku ku karɓa ku yi aiki da shi shikenan in kun yi wannan kun gama yi min komai in ajriya lada na bai kasance ba illa ala rabbil alamina sai bisa ubangijin talikai shine zai biya ni biya na kuwa ya riga ya kare min komai ya ɗauke min nauyin komai shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da har gadin sa ake yi ana zaune a kofar gidansa da masu gadi da ka san yanzu za ka ga ko ina ma- malaman ma yanzu kowa da odilansa ko ba haka ba to to to shi annabi da an fara masa wannan odila din to shi kenan sai a- sai Allah ya saukar da wallahu ya asimuka minan nas dan haka shikenan sai manzo Allah da ya fito ya ce musu kowa ya je gida ya kwana Allah ya kare ni to Allah subhanahu wata'ala ya musu komai su annabawa ya dauke musu nauyin komai zai ciyar da su zai shayar da su zai tufatar da su zai kuma kare su wanda kaga ya mutu ajalinsa ne haka Allah ya shirya masa shi irin hanyar sa kenan kamar annabi Zakariya da annabi Yahaya na'am
فاتقوا الله وأطيعون fattakullah ku kiyayi saba ma Allah wa di'uni ku bi ni a cikin abin da nake umarnin ku da shi Amin.
قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون qalu sai suka ce anuminu laka yanzu za mu yi imani da kai wattaba'aka al-arzaluna ga kaskaskattun mutane ne suka bi ka yaya za mu bi ka bayan mun ga duk talakawa ne ya ku bayi su ne tare da kai ka san mutane wai idan aka ga irin mu wanda ba su da bai- bai bai wuce naira dan dubu ɗaya ɗari biyar yake da shi ba da dan mashin ɗinsa ko menene ko mai tafiya da kafa ko mai hawan keke ko makaho ko kuturu ko gurgu in irin su ne suka taru a wurinka ai ai, wasu ya wasu wasu yuyuyu ne yake tare da su wasu ya ku bayi ne ko to wasu suka ce wai yaya dafi su manyan gari a ce wai su suna bin sa bayan gashi mutanen da suka taru a karkashin sannan duka irin yuyuyu din nan ne na'am قال وما علمي بما كانوا يعملون an ce wanda suka yi imani da shi akwai irin su masaka su masassaka irin su dukawa yan dai irin waɗannan masu yan sana'o'i ƙananu sai ce kala sai ce wa ma ilmi to ni ina ruwana bi ma kanu ya amalona da abin da suke aikata ni ba ruwana da sana'ansu ba ruwana kuma sun ce a'a ai ba ai manufansu ma ba dan Allah suka bi ka ba ba su da girma ne suka bi ka suna ganin ta hanyar ka ne za su samu girma yace ni ban san wannan ba ba ruwana ko ba a wajabta min in binciki zuciyarsu ba ni dai duk wanda ya zo yace ya yarda da ni ya yi imani da shi shine nawa na'am in hisabuhum حسابهم إلا على ربي لو تشعرون in hisabun hisabin su ba akan kowa yake ba illa ala rabbi yana wajen ubangiji na ne idan sun yi da kyakkyawan niyya ne suka bi ni Allah ne zai sani shi zai musu sakayya inda mummunan niyya ne ma Allah ya sani shine zai musu sakayya na'am وما أنا بطارد المؤمنين Mm.
إن أنا إلا نذير مبين wa ma ana bi tsaridil mu'minina ni dai ba zan kori mu'minai ba dan kawai mutum talaka ne ya bi ni kawai sai in ce na bana bukatar sai ya tafi ya bani wuri ina ai annabi sallallahu alaihi wasallam ma da ya shagaltu da manya-manyan kafiran makka Allah sai lokacin da Abdullahi ibn Ummi Makatumin ya zo yana neman ya musulunta yana ta yin manzon Allah magana manzon Allah yana ta shagaltuwa da wayancan mutane ba Allah saukarwa yayi da abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama ba wa ma yadrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dhikra saboda haka yace ni ba zan kori mu'minai ba in ana ni ban kasance ba illa nazirun sai mai gargadi ne mubinun mai bayyanar da gargadi na nan قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين qalu sai suka ce la in lam tantahi ya nuhu wallahi in baka hannu ba ya kai annabi nuhu ka dame mu kana ta tsangwaman mu kana tattona asirin mu kana faɗin halayen mu masu muni to wallahi in baka daina ba la takunanna min al marjumina wallahi sai mun sa an jijjece ka a garin nan yawwa ba wai kullum ka zo kana faɗin halayen mu ka ce mu kafirai ne mu masu kaza mu masu laifi kaza kana tattaunawa talakawa a filin mu ba to wallahi in baka mai da hankali ba za mu sa a yi ma ruwan duwatsu a garin nan na'am قال رب إن قومي كذبون qala sai annabi nuhu yace rabbi ya ubangiji inna qaumi mutane da mutane na dai kazzabu ne sun karyata ni na'am فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين Fafta ya Ubangiji ka yi hukunci bai ni tsakanin na bai nahum da tsakanin su fatan hukunci wato ya saukar da rabi tsakanin gaskiya da ƙarya yanzu lokacinsa ya yi shi ne kuwa addu'an da annabi Nuhun ya yi inni eh, rabbi inni ne ne eh inni a ba ba la ta zardin ba inni da autu qaumi laylan wa nahara falam yuzidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghashaw thiyabahum wa asaru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra wa qultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tajuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara to duk wannan ya riga yayi musu wa'azi ga yanda abu ya kasance to shine sai kuma yazo kan addu'an sa rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara to shine yace to shikenan ya ubangiji kai hukunci tsakanina da su hukunci wato ka yanke mana hukunci wa najjini amma lokacin da zaka sauko da wannan hukunci domin hukuncin ma'anarsa azaba kenan to ka tserar da ni wa mamma iya da wanda duk suke tare da ni minal mu'minina daga mu'minai kada wannan azaba ta hada da mu
فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين Ci gaba.
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allah ya ce fa an jaina muka tsirar da annabi Nuhu man ma'ahu da wanda suke tare da shi fil fulkin mashhun a cikin jirgin ruwa wanda aka cika shi da nau'in halittu daban-daban maza da mata thumma agaratna ba'dul baqin bayan tsirar da annabi Nuhu sai muka halakar da sauran gabaki daya inna fi zalika la'aya wallahi cikin halakar da mutanen annabi Nuhu akwai aya ga duk mai saban Allah ya gani ya ji tsoron Allah amma kana aksaruhum mu'minina amma mafi yawancin mutane ba imani suke yi ba dan an musu gargadi wa inna rabbaka ka sani lalle ko ubangijin ka lahu wal azizu wallahi shine mabuwayi ba mai rinjayen sa arrahimu mai jin kan wanda suka yi imani to haka ubangiji zai ta maimaita mana a wannan sura duk inda ya zo karshen kisan wani annabi sai ya ce to wallahi ubangijin ka shine mabuwayi mai buwayan mutanen da ba wani mai buwayansa sannan kuma shine mai rahama ga wanda suka bi shi sadaqallahu alazim wa ballaga rasulul karim wa nanu ala zalika min ash-shahidin Na'am. to wannan wata mata ce ta mata ce ko namiji ne yana bukatan a yi masa addu'a saboda akwai maganan wai wani yaronsa an kwace masa wani mai karfi ya kwace masa gida bayan ya- ya fara gina gidansa sai wani mai karfi ya zo ya kwace kuma suna bukatan addu'a a kan yayayensu da suke so su aurar kuma da shiryan yayayensu da sauransu to waɗannan duka dai bukatoci mai rubuta wannan takarda kenan Allah ya biya mata bukatar ko Allah ya biya masa bukatansa Allah kuma ya maiso masa da dukiyan ɗansa ko gidan ɗansa da ake ƙoƙarin kwacewa Allah yana ji Allah shine mai ƙarfi Allah ya kwato masa hakinsa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shirya masa 'ya'yansa Allah kuma ya ba wa ‘ya'yansa mazaje na gari albarkan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam albarkan wannan wata da kuma alkur'ani mai girma.
mai tambaya na farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu malam shin wai aske gemu wai fasikanci ne
Na'am, aske gemu ba daidai ba ne. Duk wanda yake ɗariƙan Tijjaniya ya san yadda Shehu Tijjani ke tsanantawa akan duk mabiyinsa ya bar gemu. Saboda haka gemu sunna manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Yawwa, amma kuma idan aka bar gemu a bar masa haƙƙinsa gemun nan ana tsaye da shi ne saboda a nuna kamanni kamanni na mutanen kirki to in ka tsayar da gemu to ka zama kuma halinka ya zama irin na mutanen kirki din ba ka bar gemu zara-zara kuma ana ganin ka wuraren da kana cin mutuncin gemun ba na
mai tambaya na gaba ce assalamu alaikum ce mutum ne mat- mutum ne ta sha- mata ne ta sha ruwan azumi bata biya ba har wannan wata azumi ta zo to in za ta biya ya za ta yi
to za ta yi wannan azumin da ya zo din sannan in watan ramadan ya wuce za ta biya wa'annan azumomin da bata biya din ba a bisa ga ta'azir dan kar mutane su saba da yin haka imam malik ya ga yana da kyau duk lokacin da wannan- wanda haka ya faru gare shi ya biya kuma ya ciyar na'am
assalamu alaikum ce malam ina azumi ne sai na ce sai na yi rantsuwa da wani cewa zan zo in same shi sai ko in ban zo ba a bakin a bakin azumi na ko ban je ba malam yaya hukunci na
to ka sabi Allah da baka je ba dan kayi alkawari har kayi rantsuwa sai kai ka fara rantsuwa azumin ka yana nan
a ce assalamu alaikum malam malam shin wai kadir annabi ne ko waliyi
to babu inda Allah subhanahu wata'ala ya ce annabi ne shi yasa mu ma ba mu ce annabi bane cewa wa dukkan abin da ka ganin nan ma fa'altu wa an amri da wasu suka dogara suke kokarin su ce to ai in dai ba dan ba da al'umurnin sa bane kenan akwai wani wahayi da aka masa to wahayi kashi biyu ne akwai wahayin nubuwa akwai wahayul ilham wahayin annabta ko wahayin ilhama a kaga akwai wa auhayna ila ummi musa to yanzu sai mu ce ummi musa annabi ya ce ba annabi ya bace saboda haka shi bawan Allah ne inda aka bace a matsayin waliyin Allah haka muka bar shi abin da yake damun su shine wai in an ce waliyin Allah ne yaya waliyi zai koyar da annabi wannan shirme ne annabi Musa alaihi salam duk da girman sannan ma in an ce to annabin ne ma fa da kuka ce a bashi a matsayin annabi to in an bashi a matsayin annabi ne to yaya annabi Musa mursali cikin ulul azmi min rusuli za a tura shi wajen wani annabi wanda bai zama mursali ba ya koyar da shi wannan duka abu ne ka'idan malamai suna cewa almaziyatu la taqtadi al-afdaliyya dan an baka wata martaba ta wani bangare ba za a ce kafi mutane ba yanzu kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai abin nan wannan zai zo gashi nan uzai ba uzairu ake magana ba waisul karni zai zo daga karnu daga adanu to waisul karni da ya zo daga karnu daga adanu nan aka ce sai manzo Allah ce idan ya bayyana in ya zo wurin ku sahabbai ku ce ya nema muku gafaran Allah waisu tabi'i ne amma gashi annabi yana cewa waisu ya nema wa manya-manyan sahabbai gafaran Allah sai sai sayyidina Umar ya zo ya samu ya zo zamanin sayyidina Umar sai sayyidina Umar ya ce ka nema mun gafaran Allah sai ce haba kaman ku manya manyan sabon manzon Allah ku ne asabiquna asabiquna asabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar kuma ni zan nema muku gafaran Allah ce to annabi ne yace mu ga maka nema mana gafaran Allah sai ce to Allah ya muku gafara to yanzu kenan sai a ce wai sulkarni ya fi su dukan su kowa da matsayinsa saboda haka wanda ba suke da duhun kai da rashin gane irin hikimomi na shari'ar Allah su suke wannan kame kame
a ce assalamu alaikum in ce malam mun haɗa sallan magrib da isha'i daga baya kuma sai aka ce mu dawo mu yi sallan asham alam hakan daidai ne
don me kuka haɗa idan kun haɗa ne dan ruwan sama na yi tsammanin ruwan ya kore ku kowa ya tafi gida to me na ku dawo ku yi asham kuma kowa sai ya yi a gidansa dama haɗa jami'in asham ɗin ba wai wajibi ba ne abu ne mustahaji kawai sai mu yi salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta alam na tara da inna anzalna bukatun mu na alheri Allah ya biya mana inna alam na tara da kada kuwa da nan ka gara kallu gan da zara farfa na ne kike da so ne كم كرنت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين كفى بكوي بكوي كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله الصابرين كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله مع الصابرين كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله اللهم انا نسالك العفو والعافيه والعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم من دعا لنا فلنا اللهم من دعا لنا فلنا ودين سميع وجيران من نسال الله على قوه النبي لنا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما بلغ الخاتم لما سبق الناس ما يجعلنا جعلنا هدي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه من جدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون الحمد لله رب العالمين